‘Yan uwa musulmi, addinin musulunci ita ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan haka ine mana marhabin dalalai, da Allahu subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda, tare da tausayawarsa ya ba mu damar ganin wannan yini. Muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala yadda ya nuna mana wannan yini cikin imani Allah muna roƙonsa ya tabbatar mana da imani har zuwa ƙarshen rayuwa. Kuma fitintunu da suke faruwa akan musulunci a wannan sararin duniya tamu, duk yadda musulmi suke Allah ka ɗaukaka su ya Allah. Idan ba a manta ba muna cikin suratul waqi'a. Ita wannan sura Allah ya yi mana magana kan daidai aya ta wato can inda Allah maɗaukaki yake cewa wasabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im ina jin nan ne muka tsaya ko Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba mu labari cewa as-sabiquna al-awwaluna dinnan sune wanda idan aka ba su gaskiya take suke karba ba tare da kace nace ba sannan idan kuma an tambaye su gaskiya ɗin ba tare da shakka ko kace na ce ko jinkiri ba za su ba da aita sannan su ne wa kansu hukunci ko su ne wa mutane hukunci da irin yadda suke hukunta kansu wato kenan kamar can hadisi na manzon rahama da yake cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa kenan ya kiwa ɗan uwansa abin da yake ki wa kansa ya kar ya zam an samu akasi ka so wa ɗan uwanka abinda kake so wa kanka sannan abinda baka so wa kanka kuma in ya samu ɗan uwanka kai farin ciki to kai tukawari dan dole sai biyan sun haɗu Allah kai mana muwafaka saboda haka Allah ya gaya mana waɗannan sune almuqarrabuna fil jannati kenan wato suna cikin wato aljanna wacce take madaukakiya ita ce aljanna firdausi to sai Allah madaukaki yake cewa sullatun minal awwalin billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم نعم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الله أكبر على سرر موضونة نعم متكئين عليها متقابلين الله أكبر يطوف عليهم ولدان مخلدون نعم بأكواب وأباريك وكأس من معين Allah ka sanya mu cikin wannan rahama da Allah ku duba ku ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake baka siffofi irin na aljanna kai da ji wallahi ba sai ka gani ba zaka fahimci cewa wannan ni'ima ce da kowa zai burin ya samu ita wannan ni'ima to amma kuma abin mamaki matsiyacin bawa shedani ya biya dabaibaye zukatan al'umma in wanda wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ƙarfin shaiɗan ɗin a kansu abin nan a kansu wato ma'ana ya kawar da su da ƙarfin ikonsa kamar yadda shi shaiɗan da yake gaya wa Allah zai ɓatar da ainihin al'ummar ainihin annabi adam ko ‘ya'yan annabi adam ya ce illa ibadaka min humul mukulasina kenan ya san su ba shi da iko a kansu saboda su masu tsarkake addini ne to ku duba ku ga yadda Allah yake kawo siffa irin ta aljanna yace can da yace ulaiikal muqarrabuna yace fi jannatin na'imi sai aka ce akwai sullatun minal awwalina wato wasu jama'a daga cikin al'ummomi da suka shude sune ainihin sullatun minal awwalina ma'ana jama'atun minal umamil madi wa qalilun minal abinan wa qalilun minal akhirina kuma akwai kaɗan daga cikinsu wa'yanda suke daga al'ummar annabi sallallahu Alaihi wasallam, wato wannan al'umma wato ta ƙarshen zamani kenan. Malam ya ce suna nan a cikin gidan aljanna ala sururin maudona, suna kan ainihin wato karagu, ma'ana suna kan gadaje na zinari da abinan zabar jadi da lu'ulu'u, ko kuma abin da akan ce ainihin wato murjani. Allah ya ce suna cikin aljanna, suna kashin gide akan irin waɗannan gadaje wanda suke mansujatun an ainihin ƙera su da irin wancan zinari da azurfa an yi musu ado kala-kala Allah ya ce muttaki'ina alaiha mutaqabilina kuma suna kashin gida cikin ta suna fesin din juna halani kenan min damiri ay al-mahfuz din kenan ya'ani fil kabar to wannan irin ni'imar da Allah ya tattalinta to fa ba wanda yake samun ta sai wanda in an tambaye shi gaskiya in dai ya san gaskiyar to yayi kokari ya fada ya fade ta idan kuma yi aka gaya masa gaskiya yana wani kuskure to ya kokari ya ajiye san zuciyar ya karɓi wannan gaskiyar da aka faɗa masa wannan shine mai samun irin waccan rahama yanzu misali da Allah akwai wani dalili da zai sanya yanzu misali a ce kamar wannan ƙasa yanzu ta musulmi da ake kai mata hari abin nan eh, Iran akwai wani dalili da zaka ce dan ta kai hari waɗancan kasashen na musulmi ta yi laifi misali ai babu babu ma dalili ai So, yanzu misali so, ha- harami da ake cewa ta kai nan Saudiya ta kai hari Saudiya ai ba Saudiya ba harami ta kai hari ba a Riyadh ne inda ainihin dafan yan iskan yake wanda kuma daman wannan gurin gurin luwaɗe luwaɗe ne zinace zinace a ƙasa mai tsarki kuma waɗanda suka assasa wannan su ne Yahudawa. Saboda sharrin ba Yahude, ku duba dai Faransa, a duk duniya in kana neman ƙasa mafi kafirci, to in ka samu abin nan ƙasa irin ta Faransa, wannan turan Faransa in ka samu kafirai irin su masu tsaurin kai marasa albarka, masu haɗa husuma a duniya, to ka tsaya a nan. Amma wallahi duk da kafircin su kyamar ba Yahude suke. Wallahi kyamar ba Yahude suke, ku je ku karanta tarihi sosai ku ga. lokacin da Yahudawa suka dira a cikin ƙasar ainihin ita wannan ƙasa ta ainihin abin nan ita Faransa ɗin. Wallahi da ƙarfin tsiya suka fitar da suka ce sun zo sun ɓata musu tarbiyya. Wai arne ne yake cewa arne ya ɓata masa tarbiyya. Da Allah babu abin mamaki. Dan ka gane ba Yahude ɗan iska ne. To amma Allah tabaraka wa ta'ala ai yana nuna musu yanzu a idan su suna gani ko? Duk mutumin da ya kauce wa gaskiya da gangan duk mutumin da ya kauce wa gaskiya da gangan to wallahi sun matallahi zai ga kaskancin da baya tsammaninsa yanzu misali ka ɗauki donald trump idan ya shigo majalisa miƙewa ake yi a gaida shi da sauransu amma sai gashi a majalisa ya shigo sai ihu ake masa kuma ana zaune an ƙi a tashi dalla bai ga kaskanci ba wata musulma har wawo take masa tana irin namu na hausa tana buga wa tana masa iyo ai akwai yar majalisa ainihin musulma ko to wallahi har dariya tana masa ihu tana buga ba to da Allah mu duba irin wannan da Allah wannan bai ishe shi abin kunya ba to wannan kadan ne sai ya je lahira wallahi kuma da izinin Allah Amerika tana dab da rushewa da izinin Allah tana dab da rushewa Allah kai mana muwafaka saboda haka mu lura wadda in tsaya ya karbi gaskiya in dai ka tsaya ka karbi gaskiya to kana cikin ula'ikal muqarrabuna wa'inda kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce muttaqiina 'alaiha mutaqabilina akan waɗannan gadaje sun ka shingida suna ainihin me suna ainihin wato kallon juna kowa yana cikin gidansa yace kuma ya do abin nan ya dufu alaihim gurin nan haka yake mana ya dufu alaihim Allah ya ce abin nan walidanun mukalladuna ma'ana yudafu alaihim au yadufu alaihim suna kewayawa akan su lil khidmati saboda hidima kawai wasu maluma na tafasiri suka ce a wayannan abin nan walidanun mukalladuna dinnan Allah ya ajiye su kawai dan sanyin ido ne su kansu in ka gansu kawai wata ni'ima zaka ji a cikin ainihin wato zuciyarka ba wai dan su zame maka kamar bayi irin na duniya ba a'a ai ala shakalil auladi sannan suna nan a kamanni ne na yara kuma la yahrimuna mala yace ba sa tsufa haka annabin rahama ma ya fada sannan Allah yace bi akawabin sannan an ajiye wasu kofin abinan kofuna ila ural laha kofin ba wanda ya taba bude shi ma'ana ba taba tsarece shi ba kai ne a gidanka kai ne na farko kuma a kansa kai ne na ƙarshe sannan kuma wanda za ka samu a gaba ko gobe wannan ya gama aiki kamar ka shiga misali wani hotel ne ko nan misali bankuna ba ana ajiye 'yan robobi ba in ka shahe ka ɗan jefa robar abin nan duk kwaikwayon aljanna suke kuma matsayata yahudawa nan ne saboda sun karanci addinin na kai da ka tsaya kana bacci hewa sai ka ce haƙura nan suna da wayewa suna da kaza suna kai ne addinin jaki da baka da wayewa da baka karanta addinin ka ka san menene bature ba wallahi ba kowa bane su kazamai ne ba ku ga saboda fasaha irin ta ɗan afirka saboda fasaha irin tasa suka ƙi su bashi ilimi mai inganci da suka zo mu especially mu arewa da suka zo suka same mu muna da shari'a da suka zo suka same muna da shari'a mun iya karatu da rubutu suka ce wa'annan in an koya musu wani tsari irin namu na zamani to za su yi abin da ba ma tsammani sai aka bar mu da arithmetic idan ka karanta arithmetic kuma shi kenan sai me an ɓoye maka ingantaccen ilimi kai kuma kana cewa sai bature Allah iso wake ka je ka karanta tarihin ainihin me musulmi na ainihin abinan na Somalia lokacin da suka shiga ainihin kasar Spain wato Andalus a wancan lokaci don Allah ka je ka ga yadda suka inganta ta suka kakkafa makaranti tun daga kan firamare har zuwa university wadda a da turawa ba su da shi gine-ginen ƙasa ne wai amma sai ka zo wata saboda rashin wayewa sai mutum ya rika wai ganin bature shi wani mutum ne na ku zo ku gani da ka tsaya ka riƙe Allah irin waccan ni'imar tasu sai Allah ya ninka maka ita sau ba iyaka saboda su rabansu aka ba su a duniya suna nan ya tufu na alaihim abin nan wuli ya tufu na alaihim abin nan ya tufu alaihim wulidanun mukalladuna yace bi akawabin wa abarika ga kofina ga butoci an ajiye a cikin gidan aljanna in kana da bukata akan buta amma ba buta ta ka irin ta nan ta zuwa ban daki ba ita ma laha'ura tana da ainihin me tana da wani tsaraici nata wadda kai kadai ne kake kallo wa karadimun da dukan irin abin da kake tunani wanda in taba abu zai samu ni'imarsa wa ka'asin sannan ga wasu ainihin me ga wasu finjalai na giya an ajiye musu finjalai na giya ne saboda iya bukatarsu kowanne mai gida da an ajiye masa iya bukatarsa min ma'inin na ruwa da ike gudana na ita giya din daga kogin giya kamar yadda akwai kogi na zuma akwai kogi na nono kuma kowanne yana gudana duk wanda kake so gashi nan kuma la yanqadu abadan har abada baya yankewa wallahi baya yankewa nan duniya kamar yadda na faɗa jiya duk arzikinka kana tsoron zai kare ko da ba zai kare din ba amma can a lahira wannan arzikin babu ma tunanin zai kare kuma Allah ya ce la yusaddauna anha لا يسدعون عنها ولا ينزفون Hmm.
وفاكهة مما يتخيرون Allahu akbar ولحم طير مما يشتهون وحور عين na'am كأمثال اللؤلؤ المكنون na'am جزاء بما كانوا يعملون to da Allah ka ji ita wannan giya din Allah ya ce la yusaddauna anha wanda yake shan ita wannan giya ta aljanna aka san irin giya ta duniya ita wannan ba za ta sa ka ciwon kai ko jiri ba ita kana shan ta nishadi ne dadi ne kake ƙara ji ba ta sa hajijiya ba ta sa ciwon kai sannan wala yunzifuna kuma abinan wala yunzifuna kuma sannan ba ta sa maye ka tafi kana galauci irin dan kwaya na nan duniya ya yi fitsari ya kashi duka a wandansa yara su yi masa ele amma bai san su waye a kusansa ba ya ga tumaki ya ce baba barka da yamma duba aikinsu ba ne? so ai ba su da hankali ne saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin me ya tabbatar da ni'ima a cikin gidan aljanna kamar yadda annabin rahama ya faɗa wallahi kunne bai taɓa ji ba kuma ido bai taɓa gani ba zuciya bata taɓa riyawa ba ita wannan ainihin me ita wannan giya da Allah ya yi magana a cikinta ko a kanta yace la ya malam yace la yahsilu lahum min hasuda'un wallahi wani ciwon kai ba zai faru dan ka sha ta ba wala zihabu aqalin ko tafiyar hankali bi khilafi kamr duniya sabani irin giya ta duniya sannan Allah yace wa fakihatun ga kayayyakin itatuwa nan na marmari mimma ya takayyaru na abin da duk suka zaɓa su ‘yan aljanna kenan duk irin abin da kariya a zuciyarka kana son sa wallahi Allah ya yi maka tattalinsa wala hami ɗairi sannan ga naman tsuntsaye kuma karkai tsammanin irin tsuntsayen da kake kallo na duniya ne wayancan na musamman ne Allah ne ya tattalin su ni'ima ce dan dan aljanna kawai yace mimma yashtahuna cikin irin abin da suke sha'awa bayan wayannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sannan wa horin inun, ai ma'ana wa lahum li istimta'i suna da ainihin mata na horul ini don jin daɗin rayuwarsu kawai, ai ma'ana lisa'un ne, shadidatu abinan sawadil uyuni wa bayadha suna ji da tsananin gurin bakin iro na gurbin baki ɗin da kuma gurbin fari mai tsananin fari. Shi yasa Allah ya ce wa horin inun. sannan dukkamul uyuni kamar yadda ya gabata jiya maganar mu ta jiya masu manyan idan duna ne ba kifi kifi bane Allah tabaraka wa ta'ala ya tattalin su sai ya buga maka misali yake in ka gansu ka amsali abin nan ka amsalin lu'lu'i sai ce almakanun kai wallahi in ka gansu ka ce zinari ne wanda aka kyautata ainihin gyara shi aka nemi auduga aka sashi aka nade sai aka kawo kwanso aka sashi wato aka yi masa gida kenan don Allah duk lokacin da ka buɗe shi ya za ka ga yana ɗaukan fuskarka ya za ka ga haskensa in rana ta haska sai Allah ce to kai in ka gansu ka ce shi ne sai Allah ce to wannan ɗin fa ba don komai ba ne jaza'an bi ma kanu ya amaluna sakamakon abin da suka kasance sun aiwatar ne ai ma'ana ja'alna lahum ma zukira mun sanya musu abin da muka ambata ɗin nan lil jaza idan saka musu kawai au jazainahum mun saka musu ne bi makanu ya amaluna da abin da suka kasance suna ainihin me da abin da suka kasance suna abin nan suna aikatawa me yake faruwa ne yake diri Allah tabaraka wa ta'ala sai yake cewa la yasma'una har yanzu لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما Hmm.
إلا قيلا سلاما سلاما Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace la yasma'una fiha ya'ani a cikin ita aljanna Allah yace ba za ka ji a cikin ta lagawan wai zance zance wani ya sashe irin zance na alfasha daga zantuttuka irin wanda muke in mun zauna a guraren zaman mu kun san yanzu shedan tsabar ya ci nasara har a majalisar ilimi ma'ana ɗalibai da suke zuwa ɗaukan ilimi wani lokaci kawai sai a tsaya kuma sai a kama hira daga nan sai a jeho maganar wancan sai a jeho maganar wancan da Allah shedan bai ci nasara ba to idan a gurbin ɗaukan ilimi tunda daman shi shedan na sha faɗa mana gun ƴan iska baya tare da su ya san ya gama da su nasa ne gun mutanen kirki yake tafiya yanzu matsiyaci muna tare da shi anan yana nan yana kokarin ya ziga kai ya ziga ne ya ziga duk wanda yake sa- ya samu dama a kansa musamman ni da nake gabatar muku da karatu sai ya matso kusa na ya ziga ni in ji wani iri in ji so nake na burge to shikenan ya ji daɗi ya rusa mun aiki ya tafi Allah ka tsare mu daga sharrinsa saboda haka shi shaidan abokin gaba ne Allah ya gaya mana ya ce fattakizuhu aduwa Allah tabaraka wa ta'ala yace to cikin ta wallahi ba za ka ji yasasshiyar magana ba a babu wala ta asima kuma babu wani abu da za ka yi wa na laifi ma a cikin ita aljanna balle ma ka samu zunubin babu shi balle ma a yi illa ai ma'ana lakin qilan salaman salama sai dai kawai aminci ya tabbata ga daga Allah aminci ya tabbata daga Allah zuwa ga bayinsa da suke cikin rahamar Allah Allah ka sanya muna cikin wayannan bayi lokacin da bawa Ali bin Abi Dalib yake cewa bawa bai huta ba a nan duniya duk irin nutsuwar da ya samu kuma duk inda ya samu kansa duk yadda ya kai ga addini wallahi bai huta ba sai ya mutu sannan ya samu gabansa a wajen ya samu kansa a gaban Allah ranar alkiyama an ce shi dan aljanna ne tukun sannan ya huta saboda kun san dalili shi wannan matsiyacin bawan yanzu da muke maganan nan zai iya zuwa a ƙarshen rayuwa ya lalata maka rayuwarka shikenan ajali ya zo kai baka sani ba ni ban sani ba ku baku sani ba lokaci guda ya zo ya bata aikin shikenan kuma rai ya fice tunda Allah ya ce la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimuna to wallahi haka rayuwa take gudana Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe. Allah ya ce, "Illa ƙilin salaman salama, a sai dai ka ji ana aminci ya tabbata." Su wa'yancan ya ɗaku alaihim bai ka asimin ma'in. Allah a wata sura ya ce, ya ce, "Bai za a lazzatin lishari bina, lafi ha gaulun walahum an hayun zafuna." Cikin suratu safati kenan. Allah sai yake cewa, wa ashabul yamini ma ashabul yamin Na'am.
في سدر مخضود Allahu akbar.
وطلح منضود Na'am.
وظل ممدود Na'am.
وماء مسكوب Allahu akbar.
وفاكهة كثيرة Na'am.
لا مقطوعة ولا ممنوعة Na'am.
وفرش مرفوعة Hmm.
إنا أنشأناهن إن شاء Allahu akbar.
فجعلناهن أبكارا Hmm.
عربا أترابا Asuwaye.
لأصحاب اليمين اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم والله ثم تالله kai da jin wannan zirin ayoyin ka san aljannar Allah tana da tsada to dole ka zage ka fitar da kuɗi dole ka dage ka fitar da kuɗi kar wani ya ce kuɗi irin wannan da muke zuwa mu sai kaza mu a'a ba wannan kuɗin ba ka fitar da kuɗi irin na aiki ka tsaya ka duba wata hanyar Allah ka rike ta karka barta har rai- rayuwa ce kanta ka rike gurgunan ikon abin da ka samu kamar yadda Imam Ahmad eh, dan Hanbali yake cewa ita ibada daki daki ce duba dakin da i maka sauki shiga kawai karka yadda ka rungumo wancan daki ka rungumo wancan ka rungumo wancan sai kuma ka sha wahala duk sai ka watsar misali maimakon ka dauki daranka kana yin sallah ta nafila raka'a sha ɗaya ko sha uku ko in ka tsawaita sha biyar sai ka ce to sahabbai ma suna yin raka'a hamsin talatin ni ma bari in abin nan bari in yi ko ishirin da biyar ma ka fara yau ka yi gobe ka yi shikenan kuma ka shaidan sai ya dan matso kusan ka to kai daren ko da raka'a biyu ma kai kaza kaza kaza ai sun isar maka ai kana cikin ma'ana abin nan zai abin nan eh, allazina yadhkuruna allaha kaseera ai kana cikin su shikenan ban ta kai bacci man irin wannan zai rage maka rayuwa zai kaza kaza zai kaza kaza shikenan daga nan kuma sai ka ji kokari kake ka bari ba za ka dau lokaci ba to abin da yake mafi alkhairi gare ka idan kana jin kana da karfin da za ka yi raka'a talatin to dauki raka'a goma wallahi dauki goma tsaya kai tayinta har ka mutu da izinin Allah za ka samu aljannar Allah kuma da izinin Allah za ka zama waliyin Allah don ta wannan hanyar ake zama waliyin Allah babu wani mutum da zai zama waliyin Allah face ya kiyaye sallar farilla sannan ya kusanci Allah da nafilfili to ka kiyaye farilla kuma kullun daranka kana nafila me kana yin nafila raka'a goma ka kare da guda daya kullun daranka har ka mutu baka daina ba wallahi in dai ba bisa rashin yaqini kake ba wallahi kana cikin rahamar Allah sai dai bisa rashin yaqini to kai da jin wannan aljanna ta Allah kai ka san ba ba a kwance ake samun ta ba dole sai an sha wahala wanda Allah ya hore masa kuɗi ya kashe kuɗin akan hanyar Allah wanda Allah ya bashi ilimi ya bada ilimin akan hanyar Allah wanda Allah ya bashi iya magana ya ƙare wannan iya magana tasa akan hanyar Allah ya ceci ƴan uwansa musulmi amma mu yanzu ba haka muke ba kawai sai dai kawai an ce Allah ba mu aljanna mutum ya ce wai amin kuma in ka same shi kasurgumin abin nan marowaci kasurgumin mai bakin hali wa kuma a ce yana wai a hakan yana san aljannar Allah Allah ya sauwake Allah ya ce ashabul yamin din nan za su karbi sakamakon su a hannun dama Allah ya ce ma ashabul yamin ya mamakin mutanen dama ma'ana wanda ake ba su sakamako ta hannun dama ya mamakin irin wannan daraja da daukaka ya mamakin irin wannan sakamako nasu da makoma tasu Allah ya ce kuma za a ba su wannan fi sidirin makazo abin nan fi sidirin makazodin haka ne gurin nan malam? na fi sidirin makazodin yace a ƙarƙashin wata bishiya ta magariya ba irin magariya kanan duniya mai soke mutum ba dan in ka ci da dan zaki da tsamu tsamu ko a hakan saboda baka san dadi ba dadin ta kake ji a waccan waccan magariyar ta gidan aljanna ce kuma ba ta da kaya ga ganye luku dan ka zo jikinta ba za ta yage ka irin tamu ba irin tamu ka isa ka zo ka ka goga jikinka Allah ya ce a ita wannan ainihin magariya din ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin me zai zai tuma abota dama kowanne za a bashi sakamakon sa la shauka fihi ba kuma kaya a jikinta ka annahu kada kuddida shaukuhu kai ka ce an yanyanke kayan ne babu ita a daman ita haka take ba kayan sannan Allah ya ce wa dalfin don Allah mu jifa ni'imomin tukuna don ka gane aljanna fa tsada ne da ita kar kai tsammanin da sauki zaka samu aljanna yace wa dalfin sannan ga bishiyar ayaba wacce take manzudin ma'ana al-manzud ma'ana mutarakibun marsusun ɗa kan wani kan wani wani kan wani wani kan wani Allah ce ma abin nan manzo din tun daga ƙasa har sama ko tun daga sama har ƙasanta kuma kun san ita ba ta lalacewa da Allah ka duba ko ai ba ta nan duniya da Allah ko ta yi irin bakin nan ka dan bare ta ina da zaka kamar ta dan zubanye amma in ka sanya ta a bakinka kana jin bambancin daɗinta da take da shi da ainihin me da wacce take mai koran bayan ka abin nan saboda ba da wuri take lalacewa ba ko wannan abin nan ta duba ya dai bawon yayi baki sannan in ta kai wani matsayi ne kuma sai ta ribe daga nan ku tana ribewa kai ma ka san ta ribe amma dan wannan bakin baya canja mata dandano to wannan abin nan din duniya ce ai ba ce ta duniya to ya ta lahira zaka kwatanta ta shi yasa Allah ya ce wa dalhin manzudin da wata bishiya ta ayaba ma abociyar ƴaƴa wani kan wani wani kan wani kuma ba ta lalacewa rashin ruwa ba zai sa ta bushe ba babu matsalar rashin ruwa a can sannan wa zillin mamdud ga inuwa wacce take da'imun ita ba ta karewa mun yi magana ta a cikin gidan aljanna jiya mun yi magana ta cewa inuwa ce saboda koran ganyen mai koran baki in kaga inuwar kai ka ce baka ce amma ni'imar Allah ce in ka shiga cikin ta wa ma'in masukubun sannan ga ruwa yana gudana da Allah ko nan duniya kaga mutumin da yake da hali in ya shirye gida da shuke-shuke da wasu abin nan in ka shiga ka gani don Allah ya kake gallan gurin wata rana ina jin na taɓa faɗa mana gun karatu da na je ni ainihin abuja sai na je ni shariton ina zuwa gurin sai na ce wa karabka ta in ce nan bagon zaman mu bane ku zo mu tafi kawai wallahi na ce bagon zaman mu bane ku zo mu tafi saboda gurin tsari da shirin da aka yi masa gurin shiri da tsari da aka yi masa to kana shiga gurin dole zaka ji girman kai gun mutanen kirki ne in ba dole ta kai ka cin abinci ba kana cin abinci ka fice kawai to in kaga fitsarar da ake kuma agun ta ɓaci ga ruwa yana ta gudana yana abin nan ɗin shuke-shuke da sauransu ga wani ɗangun wanka can an keɓe shi ga ta, ta ko'ina wannan fa duniya ce Allah ya ce wa faki hatin kasira ya ce ga ainihin mai ga 'ya'yan itatuwa na marmari masu yawa babu iyaka kenan don ya ce kasiratin kuma la maqadu'atin wallahi ba sa yankewa yanzu misali abinda sai da damuna ake samun sa yanzu zaka same shi yanzu misali ko dan ba dan noman rani da ake ba yanzu za mu samu kankana ai ba dan noman rani da ake ba za mu same ta ba a hakan da yawa kun san asarar da masu noman suke da yawa wata ba ta kaiwa sai ta lalace duk da an samu ilimin da za a rika tallafa a kashe mata ƙwayoyin cututtuka. Allah ka datar da mu, saboda haka Allah ya ce, Lama kaɗu atin, ai ma'ana laysat mau abin nan ah, mausi am- abin nan laysat mausi abin nan mausumiyatun ka samarid duniya ita ba ta da wani lokaci kamar lokacin ƴaƴan itace na bishiyoyi na duniya a ba ta da wannan wai tujadu fi abin nan fi abin nan fi fasa fi fasali wanda za a same shi kamar a wani lokaci na damuna ko lokaci na rani wala tujadu fi gairihi amma ba za a same shi a wani wannan lokacin ba in ba lokacin sa ya a'a bal hiya musmiratun da'ima ita kawai 'ya'ya take koyaushe koyaushe koyaushe ita 'ya'ya take wallahi ba ta da matsala sannan kuma ga ta ita ce yadda ka ganta jiya yau ka ganta amma kuma in ka ci sai ka ji ɗanɗanan kuma ya bambanta sai ka ji kamar ba ita ka ci jiya ba saboda ɗanɗanan yau ya fi na jiya daɗi sannan wala mamnu'a sannan ba ita ba ita ce ya ce da ake zuwa sai ka miƙa kuɗi a baka ba la a kawai ɗiba za ka yadda kake so ka ci yadda kake so to wace haɗama za ka yi a gidan aljanna komai gashi nan nan ne ake haɗama nan duniya ko Allah kai mana muwafaka sai Allah ya ce wa furushin Allah ya ce sannan kuma ga wasu matattaki marfu'atin maɗaukaka nan furushin ba shimfiɗa ba ce mata Allah yake magana ma'ana ga mataye marfu'atin maɗaukaka ala sariri akan gado malam yace wal maqasudu abinda ake nufi bil abin nan bil furshi anan ayhuna ay ma yashmilun nisa abinda ya kunshi mata wal arabu tusammal mar'atu eh, abin nan firasha bi dalili qawlihi ta'ala inna ansha'ana hunna insha'a ko sai Allah yake cewa na karanta da na'am Allah yace su mun kirkire su ne kirkira inji Allah su matan horar ilmi kenan min gairi wiladatin su ba haihuwar su akai ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin me ya kirkire su a cikin aljanna wadda ya tattalin ta ga bayin Allah wai irin waɗannan ne waɗannan tura matsiyata sai suke yin siffar mace dada ta roba in ka ganta da, da wa- wa- abin nan wai in kana son biyan bukatar ka sai ka je ka saya sai ka biya bukatar ta akan ka dan Allah wannan ba dabbanci bane ai wanda zai je ya sayi wannan ma in kana neman dabba in ka huce shi to kai ma sai a daura maka igiya dabba ne Allah kuwa ah, ya za a yi mutum ya zauna ya yi hoton mutum na roba ko kuma har ka kaddara ka je ka saye shi ko kuma ka ji daɗi da shi ai abin kyama ne duk abin da ba Allah ne ce ka ji daɗi a jikinsa ba ka nemi jin daɗi a jikinsa to ka zama dabba Allah ya sauwaƙe Allah ya ce mun kirkire su kirkira ne waje Allah hunna abakara muka sanya su budurwai kuma eh ba babbar mace ba muka sanya ta budurwa ma'ana matar gidan aljanna idan ka tara da ita yau ko yanzu ka tara da ita in an jima sai ka zo ka sake samun ta kuma budurwa ce ba matarka irin ta nan duniya ba in tana da hikima da son ta jawo hankalinka sai ta ta yi amfani da su ganyen magarya su waye ta tafasa ta dan tsuguna a ciki dan gaban ta ya daidaita a ba irin su bane wancan Allah ne yake maka solving din masail din su saboda haka ba za ka samu matsala tattare da su ba shi asa Allah yace abakaran kullama atahunna duk lokacin da azwajihinna mazajen su suka je musu wajaduhunna azran za su same su ainihin budurwai ne Allah ka ni'imtar da mu da wannan aljanna. Allah ka raba mu da sharrin shedani. Sannan wala waje'un kuma ba sa ciwo. Nan duniya yanzu misali a kaddara kana da matar ma, misali ka zo he ba ta da lafiya dole ka hakura, sai kuma ka tafi neman magani ko? To can ba wannan uzurin. Sannan Allah ya ce uruban ataraba. Sannan kuma tsara juna ne duka kansu daya. in kaga wannan yanzu in ka bada baya kaga wacce sai ka ce tafi waccan kyau kuma in ka kalli wacce sai ka ce akai tafi wannan kyau saboda tsarin na Allah ne ba na mutum bane to yanzu Allah wannan aljannar kai sai an ce maka tana da tsada da Allah sai an ce maka tana da tsada ita wannan aljannar shikenan sai ka katanta ne ka zamo azzalimi a gona ka zamo azzalimi a cikin kasuwarka ka zamo azzalimi a ofis ɗinka ka zamo azzalimi kana rike da bindiga kuma ka ce kana son aljanna to ashe Allah ma kara zuba ya halice mu kowa ya abin da ya ga dama ko Allah sai ce to tattalin wayannan da ya sai ce li ashabil yamini sai ce fa duga wayanda aka ba su littafin su hannun dama ne shi yasa yace mu ainihin me yace li ashabil yamin to su waye za su samu mala ثلة من الأولين وثلة من الآخرين Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala eh, lokacin da ayoyin nan suka sauka ai na faɗa mana wani darasi annabin rahama wata mace tsohuwa ba ta shiga gidansa ba yace tsofi ba za su shiga aljanna ba Ah, lokacin da ita wannan baiwar Allah ta shigo to mace ce mai ƙoƙarin ibada Allah ya ce inna an sha'ana hunna in sha'an, ai ma'ana hunna aja abinan aja izun allazi an sha'afu abinan an sha'a hunna Allah, ai kalkan jadidan, kullama a ta ha a zuwa jihinna, wajado hunna a bakara, to falon ma sami'at ummuna Aisha, yayin da ummuna Aisha ta ji wannan magana ta manzan rahama sallallahu Alaihi wasallam, ƙala sai take cewa, وجاءه وجاءه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك وجع ليس هناك وجع يا irin wannan ciwo nasu ya irin wannan ciwo yace a can babu zancen wani ciwo ai mallan yace sai dai wannan hadisin ni ban samu dalili ba na ga dai mallan ya kawo shi cikin littafinsa wato shi Sheikh Muhammad Abubakar Gumi ya kawo shi cikin littafinsa wannan da muke karanta Raddul Azhan ila Ma'anil Qur'an amma shi Abubakar Albami yace shi bai samu wani dalili a kansa ba to amma asalin ɗaya ruwayar yace ya ummu fulanin innal jannata la yadkhuluha ajuzun ya kira ta da suna irin yadda suke alkunya in za a kira mutum kamar a ce ya abawa ne ma'ana ya abu fulanata au ya abu fulanu ko ai muna yi ko yanzu irin wannan to a wannan lokaci da ya kira ta shine sai tai kuka kuka kuma mai tsanani sai ce a ai ba haka bane in kun mutu bayan ya dawo a masallaci yace dukkan wanda halitta suka mutu suka kare suka koma zuwa ga Allah to Allah zai kirkiri halittar 'yan aljanna kirkira za su zama tsarar juna wallahi za su zama tsarar juna shi yasa anan Allah ce sullatun minal awwalina akwai wasu jama'a daga mutanen farko wa sullatun minal akhirina da kuma wasu jama'a daga cikin mutanen ƙarshe maluma sun yi maganganu anan da yawa wasu suna cewa sullatun minal awwalina dinnan kuma a can baya an ce wa qalilun minal akhirina ko yanzu kuma a wannan ayar an ce wasullatun min al'akirina to me manufar wannan zance da Allah yake nufi aka ce in an tara halittu wa'yancan na farko har zuwa kan annabi isa to ake jama'a ake magana wa'yannan jama'a ɗin idan aka haɗa su baki ɗaya to da aka ce sullatun min al'akirina a wannan aya, to ana nufin da wasu daga cikin al'ummar annabi da ike mafi yawansu aljanna za su tafi. Don annabin rahama ya ce mafi yawan al'ummarsa duka aljanna za su tafi. Da Allah, miwa kan mu kiyamun laili, a cikin wannan al'umma mafi yawa a ce baka samu kanka ba ai asara ta tabbata. Mafi yawa fa annabi ya ce za su tafi aljanna ne. saboda haka wuta da Allah ya ce zai cika ta a'a da ikon ƙudurarsa zai cika ta ai kun ga duk abin da aka zuba mata na manyan kafirai na farko da na ƙarshen duk ana zuba mata in an ce an zuba mata an tambaye ta sai ta ce akwai ƙari ne ma'ana halmin mazinu ai Allah yana tambayar ta ko halim tala'ati kin cika sai ta ce akwai ƙari sai Allah ya sa diddigen ikonsa tukuna sannan wancan gefen ta ya bugi wancan gefe wancan gefe ya bugi wancan ta ce ƙarfin ƙarfin yanzu kan na cika to shine sai aka ce wancan wa qalilun min al-akhirina akwai kuma ƙarshe jama'a da za ta zo ta ƙarshe ma'ana kullum al'amari yana tafiya yanzu mutanen kirki ba duk suna ta ƙarewa ba to akwai ƙarshe kuma da 'yan tsiraru za a samu na taɓa faɗa mana ban sani ba kogun wannan karatun ne na manta akwai lokacin da zai zo saboda barna a wannan sararin doron ƙasar za mu zamo kamar dabbobi ni dai kar Allah ya kai ni wancan lokaci wai lokaci ne da ike kamar yadda dabbobi suke bin iyayensu kannansu yayyinsu to haka maza mutane za su zama kuma gun kwanciya ɗaya da uwa da uba da ƙani da yaya da waye duka gu ɗaya da Allah masifa ba ta kai masifa ba Allah karka nuna mana wannan lokaci to wallahu ta'ala alamu bayani ne masu yawa amma bayanan ba zai yiwu a kawo sa a irin wannan gurbin ba saboda abin yana buƙatar a ɗauko shi ɗaya bayan ɗaya to kuma mahallin nan na masu son fahimtar ma'anar alkur'ani ne sai Allah yake cewa wane ne وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال na'am في سموم وحميم mm.
وظل من يحموم Allahu akbar لا بارد ولا كريم Allahu akbar إنهم كانوا قبل ذلك مترفين na'am وكانوا يسرون على الحنث العظيم mm.
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون Allahu akbar أو آباؤنا الأولون mm.
قل إن الأولين والآخرين na'am لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Allah mai girma da ɗaukaka ya ce to wa ashabu shimali sannan ga kuma ‘yan wuta ma'abota ainihin littafi a hannun hagu. Allah ya ce ma ashabu shimal ya mamakin mutanen hagu ma'ana ya mamakin sakamakon mutanen da aka ba su aikinsu a hannun hagu ya mamakin ƙasƙancinsu a wannan yini ya mamakin mummunar matsayar makomarsu a wannan yini yadda ta zama wutar jahannama ne wannan maɗin na gaya mana jiya a ta'ajibiyya ce an abin nan eh abin nan eh, ta eh, abin nan eh, abin nan eh, a ta'ajibiya ne da Allah yake magana da irin wannan usulubi akan abin da yake shi yana jin shi wane ne alhali kuma kaskantacce ne shi ba kowa ba amma kun ga waccan ma ashabul yamini ko kuma ashabul yamini din da aka ce ma ashabul yamini wannan ainihin me girmama sha'aninsu ne da irin mamakin matsayin da suka samu kansu Allah ya yi magana a kayi to nan sai aka ce su waɗannan 'yan wuta wanda aka ba su littafi a hannun hagu Allah ya ce fi samomin wahamim wallahi suna cikin wata iska mai tsananin zafi daga wutar jahannama ita ce samum ana suna da cikin wata iska mai tsananin zafi ma'ana tanaffazu fil masam tana zartuwa a cikin su ma'ana ta ratsa su wa hamimun ga ruwan zafi mai tsananin zafi ma'ana shadidul hararati sannan wa zillin min yahmun ga inuwa kamar inuwa amma matsalar ba inuwa bace a'a dukanun shadidul lisawadi abin lisawadi wallahi baki ne na ainihin wato inuwa ko inuwa ce ta azaba Allah ya ajiye musu ita kamar yadda Allah ya bamu labari da cikin suratul mursalati yake cewa in daliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun ko in daliqu ila zillin zi salasi sha'ab la zalilun wala yughni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kal qasar ka annahu me Allah ya ce ka annahu jimalatun sufur to shine ainihin Allah ya ba mu siffar ya aka fito mana da siffar waccan da Allah ce fi samumin wa hamimin dinnan ma'ana za a ce wa ƴan wuta ku juya ku tafi wuta zuwa ga abin da kuka kasance kuna ƙaryatawa ku juya zuwa ga ainihin me wata inuwa mai rassa guda uku haka za a gaya musu duk rassan fa ba na arziki saboda su ma ba su yi aikin arziki ba kuma la zalilin ita ba inuwa ba ce wala yuguni min Allah ba Allah ce kuma ita ba ta wadatu ga barin harshen wuta ba wato ita ba inuwa ba ita ba harshen wuta ba wata azaba ce ta, ta musamman Allah ya tattalinta kuma inna hatami bi shararin kalqasam wallahi in kaga tana tartatsi lokacin da taga yan wuta tana tartatsi tana watsuwa kai ka ce ainihin me kai ka ce ainihin kan sauraye ne ai da ka sauraye ba ana ginin sauraye a sa musu dan tsolo a kayan su haka me dan tsini ba haka to in tana irin wannan kai ka ce kan sauraye ne duka ta ga abincinta kafin a zuba mata kuma ka annahu in ka ga wannan tashin da take kai ka ce jimalatun sufur kai ka ce garken bakaken rakuma ne Allah ya ce bane ya tabbata a wannan yini ga masu karyata ayar Allah Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya sake gaya mana siffa duk dan ka kiyaye in kiyaye yace labaridin ita fa ba ta da sanyi gashi inuwa ce amma babu sanyi cikinta sannan babu bayan babu sanyi din irin na inuwa da zaka zauna nan duniya ce kuma wala karimi kuma ba kyakkyawan kallo a cikinta a to dan wuta da zai samu kyakkyawan kallo ai da ya more ko Allah tabaraka wa ta'ala yace labaridun wala karimi wallahi ita ba sanyi cikinta kamar inuwoyi irin na duniya kuma wala karimun ba kyakkyawan gani cikinta innahum kanu qabla zalika mutrafina ai da sun kasance nan duniya suna tunkafo suna jin dadi ma'ana mun'amina na abinan na'iman ansahum rabbuhum wa khaliqihim ni'ima ta sa sun manta da ainihin ubangijinsu wanda ya halice su duka suka mante shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala can ya ba mu labari yace alhaqumut takasur ko hatta zurtumul maqabir sai ce to kalla saufa ta'lamuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine fa can yadda ainihin me bawa zai ce halaka annisul abina menene abina halaka ba an ba abinan abinan abinan cikin suratul haqa yadda Allah yake gaya mana sarki zai ce halaka annisul daniya ko to shi kuma mai dukiya fa zai ce dukiyarsa ta halakar da shi abinda zai faɗa kenan wallahi dukiyarsa ta halakar da shi ta mantar da shi ga barin bin Allah yasa anan din Allah ya gaya mana yake cewa innahum kanu qabla zalika mutrafina kafin zuwan su nan gurbi na lahira da a duniya sun kasance suna cikin ni'ima wannan ni'imar da muka yi musu he ta mantar da su ubangijin su wanda ya halicce su shi yasa yake Allah ya ce alhakumut takasur alfahari da dangi da yawan dukiya ya shagaltar da ku ga barin Allah ba ku yi abin da ya kamata ba hatta zurtumul maqabira har kuka ziyarci kaburbura ma'ana aka karbi rayukanku can kuma Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahri ko lam yakun shay'an madhkura Allah kai mana muwafaka ayoyi akan wannan wallahi suna da yawa Allah ya ce wa kanu yusirruna ko sun kasance kuma sun doge alal hinsi akan zunubi al-azimin mai girma shine shirka ba su da aiki sai shirka da Allah wa kanu yaquluna in an musu wa'azi sun kasance suna cewa ay zamitina wa kunna turaban wa izaman a inna lama ba'usuna a inna lama ba'usuna wai a ce za a tashi mu bayan mun kasance me mun zamo bayan mutuwar mu mun zamo ainihin me rairayi kasusuwa sun riddige kuma a ce za a tayar da mu a sabin halitta wannan al'amari ba zai yiwu ba suke challenging din masu karantarwa kamar a wancan lokaci suna challenging din annabawa gaba da gaba wai a hakan sai su ce to awa aba'un al-awwaluna to in haka ne iyayenmu na farko to su kuma fa ya za a yi su meye matsayin su yanzu ka zo ka ce kaza ka ce kaza to iyayenmu na farko da suka gabata su menene matsayin su kuma bamu ga an tashe su ba bamu ji labari wani an tashe shi ya zo ba Allah ya ce to ka gaya musu tunda yanzu nan faɗan ba da manzon suke ba ko jayayyar da suke ba da manzon suke ba a'a akan iko na Allah suke jayayya sai Allah ya ce qul innal awwalina wal akhirina ka gaya musu da na farkon da na ƙarshe la majmu'una wallahi za mu tara su duba Allah sai da ya rantsuwa yace wallahi sai mun tara su ila miqati yawmin ma'lum zuwa ga wani gurin tsayuwa wanda yake an masa lokaci kuma sananne shine tsayuwar kiyama Allah ce wallahi za mu tara su summa innakum thumma innakum ayyuhad-dallunal mukaddibun na'am la'akiluna min shadarin min zaqqum na'am فمالئون منها البطون الله فشاربون عليه من الحميم mm.
فشاربون شرب الهيم Allahu akbar هذا نزلهم يوم الدين na'am نحن خلقناكم فلولا تصدقون Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa, "Summa innakum sannan ku ayyuhal dalluna ya ku batattu almukazzibuna masu ƙaryata ayar Allah." To la'akiluna min abinan la'akiluna min shajarin min zaqum. Za ku ci bishiyar zaqum, wato bishiya mai makara nan da Allah ya ajiye ta cikin wuta, ita saboda masifa ta yi ta a cikin wuta ta fito. Don Allah ka tsaya kai kai tsim ka je kai tunani don Allah. Ka ga wutan nan ɗanyen abu faci take yi. amma sai ga ɗanyen itace ya fito a cikinta ai kai ka san wannan ya hutar masifa kuma wallahi daga ciki za su ci Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka tsare mu ya Allah wallahi daga ciki za su ci kuma su ci sai sun koshi suna so ba sa so don Allah ya ce famali'una min halbudun za su cika cikkunan su da wannan itaciya sannan fasharibuna alaihi in sun ci ya makara ya makara sai a ce to shikenan akwai ruwa ai za su yi koken Allah ya ba su ruwa to fa sharibuna alaihi sai a ainihin ba su ruwa din ma'ana a lokacin da suka ci waccan itaciya ita ta zaƙon din to za su buƙaci shan ruwa saboda maƙar- saboda maƙararta to sai a kai su wuta ta ruwan zafi ita kuma wuta ta ruwan zafi a wajen yadda suke a zaune ne da wannan bishiya din dole sai sun fito kenan kan hanya wuta gun zama wuta gunda za a je a ci abi a sha ruwa shi ma wuta ba fa sauki balle ka ce in an fito din za a dan huta kafin a je can fasharibuna alaihi min alhabib sai a shayar da su abin sha na ruwan zafi fasharibuna shirbal him kuma za su sha ruwan wallahi ba sa so amma za su sha sha irin na raƙumi da Allah ya kake kallon irin raƙumi ya samu ruwa ya kafa kansa musamman in yana jin kishirwa in ya kafa kansa sai yadda Allah ya yi kawai tun cikinsa ya faɗa har sai kaga ta ko'ina ya yi tsini Allah ka sa mun dace to za su yi irin wannan shar ruwan azaba ne fa amma dole tasa suna shansa ba zai yi kuma su ce ba za su sha ba saboda abin da suke ji na waccan makara na ita bishiya ɗin اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب جهنم وسوء المصير الله تبارك وتعالى yace fasharibuna shurbal him wallahi za su sha za su gwangwada irin yadda guda kumi wanda yake jin kishruwa yake gwangwadar ruwa sai a ce to haza nubuluhum wannan shine masaukin kuma a addalahum yawmuddin wanda aka yi muku tattalin sa ranar alkiyama can shi ne Allah ya gaya mana inna shajaratar zaƙon ko ya ce ɗa'amul asim kalmuhul ya shiga abin nan ya gali filbuɗo ne ko Yan, eh, cikin suratul dukan ne arama ko wace wanda dai kuka sani alaran momi Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana sai ya ce na hannu kalakana ya kawo zirin maganar da usulubi na azuma ya ce mu ne muka halice ku Allah shi da wa ya halitta ai shi kaɗai ya halitta sa ko to amma yana son ya nuna maka shi isasshe ne ya kuma isa da abin da yake kuma ba wanda ya isa a kansa shi yasa sai yayi wannan magana kai ni ku sai aka hana mu ba za a yi maka kabu kace wai mu za a yi wa haka to kai kusuwa Allah ne yake wannan magana na azuma yace na hanu khalaqanakum ai mu ne min adami mu ne muka samar da ku lokacin da da babu ku falau la tusaddiquna me yasa ba za ku gaskata tashin alkiyama ba izil qadiru alal abin nan alal insha'i wanda yake da iko ya kirkire halitta ai qadirun ala i'adati yana da iko ya mai da ita yanzu misali a ce masallacin nan wani fulan ne da ba a taba ganin sa ba ba ku taba ganin sa ba kai mai gini baka taba ganin sa ba shikenan a wani waje ne kawai sai wani ya gani sai ya zo ya ce ni masallaci nake son kamar irin na guri kaza kawai kuma ba a baka fulan ba ba a ɗauko hotonsa kaga ba da Allah zai yiwu to amma ka- kai ne ka gina wancan kai ne zaka yi- kai ne kuma yanzu aka kira za ka yi wannan ginin dan an ce za ka yi gini irin na guka za akwai wahala ka san irinsa ka san zubin da ka yi ko sai dai ma ka ƙara wata basira a kai to ya kuma Allah da ya halicci bayi a- babu mu ya samar da mu shine Allah tabaraka wa ta'ala yace afara'aytum ma tumun ko أفرأيتم ما تمنون na'am أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Allahu akbar نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوكين na'am على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Allahu akbar ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون na'am Allah tabaraka wa ta'ala sai yake cewa afara'aytum ma tumnun to ga wata magana Allah yake cewa to ku bani labari mana ruwan dugon maniyi da kuke kwarara shi cikin ma abin nan mahaifar matekunku ku ne kuke da ikon halittar mutum ko ku halicci halitta a cikinsa mace ko namiji dan aljanna ne ko dan wuta wanda zai rayu ne ko wanda ba zai rayu ba ku ne kuke da iko inji Allah ko mu ne muke don Allah a nan kai kaɗai ba za ka miƙa wa Allah wuya ba ya ce abinan a fara'aitun matamunin sai ya ce a an tum ta kaliƙuna ku wai ku ne kuke halittarsa amna hannun kaliƙuna ko mu ne muke halatta shi ma'ana almuƙaddiruna almusawwiruna abinan musawwiruna ai mu ne muke ƙaddara shi mu suranta surarsa mu ce ya zauna mace ko ya zauna namiji sannan dan wuta ko dan aljanna mai dogon rai ko mai gajeren rayi mai lafiya ko marar lafiya haka duka Allah tabaraka wa ta'ala ya gama tsara masa komai kawai fa- ganinka kawai kawai a duniya kawai Allah ya ce nahnu qadarna a wata ruwayar qaddarna ko kamar yanzu a wannan waccan bila mushaddada kenan Allah ya ce mu muka kaddara shi fa in ji Allah ce mu muka kaddara abinan muka kaddara bainakumul abinan bainakumul maut mun kaddara mutuwa tsakaninku wa ma nahnu bi masbuqina kuma wallahi mu ba wa'anda ake tserewa bane a ce mun gajiya wani ya tsere daga cikin ikon mu ya tsere daga cikin ilimin mu Allah ya ce wallahi ba mu bane wa ma nahnu bi masbuqina mu ba a tsere mana in ji Allah sai ya ce ala an nubaddila ka karanta ta Yakan.
ala an nubaddila bisa ainihin mu canja amsalukum misalinku ai ma'ana naj'alu amsalukum makanakum a gurbinku mu cire ku mu tsige ku wannan shi'akum ai ma'ana mu ainihin halici abin nan wannan shi'akum eh, abin nan fi ma la ta'lamuna muka halice ku cikin abin da ba ku sani ba mina suwari daga irin siffa da Allah ya halici bawa da ita Allah ya ce in mun so Allah sai mu cire ku sai mu mai da ku birrai ko mu mai da ku aladai shine ma'ana ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamuna sai mu mai da halittar ku cikin halittar da baku sani ba wallahi Allah ya ce sai ya mana haka walaqad alimtumun nasha'atal ula ai kun san halittu na farko Allah tabaaraka wa ta'ala yace kun san halittar farko annabi adamu babanku yaya ainihin me shi an halice shi da rairayi amma ku kuma ga kunan ƴaƴan adam da nama da kashi da fata matarsa an halice ta da wani sashi na ainihin me namijinta ainihin adam yace ba ku sani bane wa kullum minha tahwilun min shay'in ila ghairi halittar mutum mutum din daga ainihin me daga halittarsa a matsayinsa na mutum sannan kuma aka halicci wani mutum kuma a jikinsa ba tare da dugon maniyi ba fallazi shahattum qudratuhu ala zalika wanda ya nuna muku irin wannan iko nasa a bisa irin halittarsa to qadirun ala tahwilikum wannan yana da iko bisa juya ku min ba'd taswir bayan ya suranta ku a cikin cikin mahaif abin nan mahaifar iyayenku ko kuma bayan ya suranta annabi adam turaban a matsayin rairayi ila ma kuntum alaihi zuwa ga abin da kuka kasance a kansa falawla tazakkaruna wai dan me yasa ba za ku wa'azu ba sai Allah ya ce a fara'aitum man muna so mu je karshen aya أفرأيتم ما تحرثون Mm.
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Allahu akbar لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون inna la mughram إنا لمغرمون yawa wato zamu tsaya gabar tafsir ne Allah tabaraka wa ta'ala sai yake gaya mana yace a fara'aitum ma taharasuna to sannan a koma gona ina manoma suke su kasa kunne su ji da kuma tambayar da zan yi da irin tambayar da Allah yayi in kai manomi ne in ni manomi ne in mun je gona ina iya abin da aka sauƙaƙe mana shine mu shashare mu kokko ne in muna da dama mu dan kai taki mu baza ko duka dai dan dan neman ta goma shi ko amma muna da ikon saukar da ruwa Allah ne zai saukar da ruwan to sannan idan ya saukar da ruwa kana da kuɗi an baka dama zaka je ai maka huda ko an yi maka huda ka zo ka sara ka shuka kai ka san yadda yake fita na san yadda yake fita kun ga a ka'ida ba mu sani ba kawai tonawa kake ka jefa kawai ka rufe mai hankali ne ma in zai fara ce to bismillah ko kaga wannan ya jingina al'amarinsa zuwa ga Allah da ma wani kawai zuwa zai fara yana magana ma wani kila ma yana zage-zage zai fara aiki shuka ba ruwansa kuma wai yana neman albarka to manoma bari ku ji abin da ake faɗi lokacin shuka ɗin Allah tabaraka wa ta'ala ce ba za su duba ba abin da suke shukawa fil ardi a cikin ƙasa a antum tazra'una ko amna hanu bari'una shin su ne suke tsirar da shi su ne suke tsirar da shi a nan fa ba ka tona ƙasa ka zuba ba a'a idan ka zuba ka rufe ka take to tsirarwar kai ne kake tsirarwa ko Allah tunda Allah ya ce antum tazra'unahu am nahnu zari'una ko mu ne masu fitarwa Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu malam yake cewa to kar ɗayan ku ya ce na tsirar da shuka ko aiki kaza da nayi ya sa shuka ta tsira a'a wa inna zari'u aw fa inna zari'a huwa Allah wallahi mai tsirarwa Allah ne wal mustahabu abinda aka so likulli man yalqal bazara fil ardi duk wanda ya jefa iri a cikin ƙasa an ya qara'a ya karanta wannan aya ba'adal isti'azati bayan yayi ta'awuzi ma'ana yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce afara'aytum ma taharsun am nahnu dhabinan afara'aytum ma tazra'unahu ko am nahnu dhari'una sai ya karanta ita wannan aya din idan ya karanta wannan aya sannan sai ya ce bal Allahu zari'u wal man abinan wal munbitu wal mablagu ko da Hausa ka je ka iya in ka karanta wannan ayo sai ka ce ko kusa ya Allah kai ne mai tsirarwa kai ne mai isar da tsiran yadda duk kaso mu amfana da shi da Allah baka baka mi jingina al'amari zuwa ga Allah ba sannan a ƙarshe sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin sai kai wa annabi salati wannan fa ladabi ne na manoma amma da yawa manoman ma ba su sani ba sai mutum ya je ya kare a wahala sannan idan kai salatin annabi sai ka ce sai ka ce warzuquna samarahu ya Allah ka azurta mu da ƴaƴan wannan gona wajannibina dararahu ka nesantar da mu da ainihin cutar da take cikin ta waja'alna li'an'amika mina shakirina ka sanya mu ga ni'imar da za ka yi mana ko kai mana mu zama daga cikin masu godiya wali ala wali ala alaika da kuma irin ni'imarka mina zakirina mu zama masu tuna ka ya Allah wa barik lana fima abin wa barik lana fihi ya rabbal alamin ya Allah ka sanya albarka ciki to kun kaso sai ka faɗi da Hausa da ka karanta wayancan ayoyi ya Allah ba mu muka ainihin tsirar ba kai ne mai tsirarwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa ƙarshe sannan ya Allah ka azurta mu da amfanin wannan gona ka nesantar da mu da cututtuka da suke ciki sannan ka sanya mu masu godiya ga ainihin me abinda ka ainihin ni'imta mu da shi mu zama masu godiya ga irin ni'imominka mu zama masu tunawa kai albarka cikin abin da ka ba mu abin a cikin wannan amfani Allah ya ce to launa sha'u da mun so wallahi Allah ya ce laja allahu hudaman sai mu sanya shi ya zama ya bisan busasshe fazaltum tafakkahuna sai ku yi ni cikin al'ajabi kuna mamaki me isa haka ya faru har kuna cewa inna la muguramuna inna la muguramuna mukan an dora mana wani haraji to da kaji haka ka san dukiya ta tafi ba yadda ka- aka ajiye maka canji ba ma'ana asara ta tabbata inna la mugramuna kenan bal nahnu mahrumuna a kai gaba ɗaya ma an haramta mana ne ma'ana almamnu'una rizquna an hana mu dai arzikin mu to in Allah ya so ya i- wallahi ya isa yi haka ka shuka ya fito yayi kyawu kuma Allah ya dauke ruwa ya bushe ba shikenan ba wai har mutum ya ɗauki ɗan sadaka da zai bayar a cikin abin da yake noma yake wa Allah kyashi? Allah ya sauwake. In sha Allah za mu tsaya a nan, saboda yanayin lokaci mun shiga mun ƙarin, eh, mun ƙara minti biyar a yadda muka shiga ɗin. Allah ka yafe mana kurakuranmu. Allah ka yafe mana kurakuranmu. Allah abin da muke karanta, Allah ka sanya ya zamo ainihin hujja a gare mu ba a kanmu ba. Allah ka ro Allah muna roƙonka ya Allah. Allah ka ji tausayin mu in ƙarshen rayuwa ta zo, Allah ka sa mu cika da imani. Wannan gari namu Allah ka ƙara mana zaman lafiya. Jihar mu da ƙasa baki ɗaya. Akwai zama da naji ana yi wasu manya na arewa sun gauna a Kaduna ko tun jiya aka fara zaman koyo. To mu roƙi Allah Allah isa zaman nasu ya fitar da alkhairi. Allah isa zaman nasu ya fitar da alkhairi. muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala zaman nan da suka yi ya Allah kafin su zauna ka sani ya Allah Allah ka sanya wannan zama ya zamo alkhairi ga dukkan bayinka da suke zauna a arewacin wannan ƙasa da ma ƙasa baki ɗaya Allah muna roƙonka wanda yake nufin lalacewar wannan ƙasa ya Allah Allah ka tsokale masa ido ya rasa ya zai ya Allah in kuma shirya ne Allah ka shiryar da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا أقول يعني نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam Ah, akwai bayani da ya shafi asusun marayu kamar haka akwai ah, Bashir Ahmad ya sa naira dubu ɗaya muna don Allah ya saka masa da alkhairi akwai Alhaji Ɗayyabu Adamu ya tura naira dubu hamsin muna don Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka musu a gaba dai lambar akawun ɗin kamar haka 30 74 12 72 79 wato uku sifili bakwai hudu ɗaya biyu bakwai biyu bakwai tara a first bank ne yakubu abdullahi jibril ko abdullahi yakubu jibril na allah ya saka da alkhairi amin akwai kuma yanzu ah, wani bawan allah ya turo naira dubu ɗaya Allah ya saka Allah ya musu da saka alkhairi alkhairi.
amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين